أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu yau alhamis shida ga watan ramadan ta hijirar alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas har yanzu dai muna cikin suratul baqara za mu tashi aya ta ɗari biyu da arba'in da tara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصلت طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اجترف جرفة بيده إلا من اجترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة جلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود يا عند طالوت ya wato ya fita daga wato baitul masjid wato daga kudus tare da rundunar mayakan da aka aka naɗa shi ya zama kwamanda a kansu an ce su mutum dubu tamanin ne sai ya shiga da su ta wata ƙasa wadda take mai faƙo suka sha tsananin zafin rana da kishin ruwa bayan sun yi kusan isa wani rafi ko wani wani wani kogi qala sai yace musu inna allaha mubtaliikum bin hari Allah zai jarrabe ku da wata korama nan gaba da zamu samu faman shariba minhu wanda ya sha ya koshi daga wannan korama falaysa minni ba ya cikin sojoji na wato wannan yake nuna mana cewa biyayya na gani kashe ni ake bukata ga duk wani wanda yake sojan yaki don haka shine ya jarraba su ya ga wane ne zai zamanto sojan gaskiya wanda yake biyayya wa kamanda wane ne kuma zai zamanto sojan da ba na gaskiya ba duk sojan da ba na gaskiya ba bai cancanta ma kai komanda ka tafi wajen yaki da shi ba don matsala za a samu domin shi yaki ya gaji bin umarni ne shi ne ake cewa wai obey before complain kafin ma ka ce kaza kaza an ce yi kaza kawai yi to shine Allah subhanahu wata'ala ya aika masa cewa ka jarraba mutanenka ka ce musu wanda ya sha wannan ruwa ba naka bane wanda kuma bai sha ba sai iya irin abin da ka kayyade masa ya sha to wannan shine naka to shikenan falam fasharibu minhu wa man lam yal'amu fa laysa minni ko illa man rafa garfatan bi yadihi wanda kawai zai zama nawa shine wanda ya kamfaci kamfata daya da hannunsa wato yanda yanda ya shirya wannan ruwan ya zama kamar wani mu'ujiza ne ruwan idan sun sha shi to zai kashe jiki gashi kuma ga jarabawa an sha zafin rana an sha kisin ruwa an sha tafiya mai nisa kaga ana matsananin bukatun ruwa to amma kuma sai aka ce duk wanda ya zo cikin wannan kogin kawai hannunsa ɗaya kawai zai kamfata ya cika sai ya shafe duka makogaransa kawai sai ya wuce kasan ko sojoji suna wajen yaƙi galibi ba su cika shan ruwa sosai ba dan wannan goran nasu za ka ga ɗan kaɗan ne za a sha a cikin kashi goma ya kasha ɗan kaɗan sai ka wuce iya wanda zai jika makogoro zai jika ka hana kashe kishin ne shine za ka sha amma ba wanda za ka bi ya bi jikinka gabaki ɗaya ba to shikenan su kuma da suka zo gurin ba su bi umarni ba shikenan suka yi ta kwankwaɗan ruwa abu sharibu minhu suka sha ruwa sosai daga cikin ruwan illa qalilan minhum sai kaɗan ne a cikin su kaɗai ba su sha ba wai aka ce wayanda suka sha daga ciki mutum dubu saba'in da shida duk suka yi ta kwankwaɗa ruwa kawai babu wani suna faɗawa cikin gobe kawai suka je ruwa suka yi ta kamfata suna sha mutum dubu hudu kuma su ne kawai suka bi umarninsa suka rinka ɗiba da hannu suna sha shikenan falan ma jawazahu lokacin da ya ƙetare kogi ko wallazina amanu ma'ahu shi tare da wa'anda suka yi imani da shi shikenan wa'anda suka yi hakurin ɗiban ɗan kaɗan ɗin nan suka sha sai Allah ya sa musu ƙarfi dalilin wannan shan ruwan da kuzari da rashin tsoro su kuma waɗanda suka sha ruwan nan sai Allah ya sa musu mutuwan jiki da lalaci don haka da aka ƙetara tsaloli suka ce la da qatala na yawma bi jaluta wa junubi da suka ga sojojin jaluta suka ce ina ai mu ba za mu iya yaƙi da wannan mutum ba ka duba yadda muke in kuma sun ninninka mutanen jaluta din su mutanen jaluta sun ninninka mutanen jaluta suka ce ya za mu yi da wannan ai ba za mu iya yaƙansa ba duk sai suka koma bakin kogi kawai suka kwakwanta alal ladzina yazunnuna annahum mulaqullah wa'anda suka tabbatar da cewa za su gamu da Allah lahira gaskiya ne addinin da aka zo musu da shi gaskiya ne sune wa'annan dubu hudu din to su kuma sai suka ce kan min fi'atin qalilatin ko da yake ku wajen dubu saba'in da shida kun kasu zuwa yaƙi to mu ɗan sauran dubu hudun za mu iya zuwa mu yaƙe su ai kan min fi'atin qalilatin da yawa 'yan jama'a 'yan kaɗan galabat fi'atan kathiratan ta yi nasara akan jama'a waɗanda suke masu yawa bi iznillah da izinin Allah izinin Allah da nasarar Allah ita take ba da nasara ba dibaran ka ba ba kiriyyin ka ba ba irin tsare-tsaren ka ba wallahu Allah ma as-sabirina taimakon sa yana tare da masu haƙuri na'am
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أخرج علينا صبرا قالوا ربنا أخرج علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فلما برزوا لجالوت لوكتين da suka yi fito na fito wa jaluta wajunudihi da rundunar yakinsa su wa'annan yan kaɗan ɗin qalu sai suka ce rabbana ya ubangijinmu afrik alaina sabran ka cika mana hakuri ka sa mana juriya kar ka sa mana tsoro wasabbit aqdamana ka tabbatar da kafafunmu kar mu zane a wurin yaki wansurna ka taimake mu alal qaumil kafirina akan mutane waɗanda suke kafirai فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفصلت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين وهزموهم تسرد كريا جيان كافرا بإذن الله بإذن الله وقتل داود jaluta annabi dawudu ya kashe jaluta a cikin rundunan daluta shi kamar yadda malamai ibnu kasirin da makamantansa suka faɗa lokacin da daluta ya ƙetare wannan kogi tare da mutanensa wanda ya ƙetare tare da su daga ciki akwai baban annabi dawud wanda ana ce masa isha yana da 'ya'ya goma sha uku ne shi dawudu shine ƙarami a cikinsu kuma shi ɗan gajere ne ba mai girma ba ba mai wani farjini ba don haka sai ya cire shi cikin ƴaƴansa ya sa shi cikin waɗanda za su rinka kiwo ya sa ya ba shi dabbobi ya rinka kiwo sauran ƴaƴansa goma sha biyu su ne yake tafiya tare da su sai ya bi jalu ya bi ya bi ɗaluta suka tafi wajen wajen yaƙi da waɗannan yara guda goma sha biyu banda banda shi annabi dawo to da suka je aka yi sahu na yaƙi sai jaluta ya ce wa ɗalutu yakin yanda za a yi shi ba wai za a yi shi kara zuba ba ne a'a ni kaina tukunna sarki ka turo min cikin mayakanka wanda za a je fuskance ni yi gaba da gaba da shi mu buga idan mun buga kawai a huta ni da kai magana ta ƙare in an buga wanda ya nasara tsakanin mu to shikenan sai sauran kawai su talakawan su sai su yi biyayya ga ɗaya mu hutar da ma wani maganan cewa a gwabza yaƙi wanda yake mai muni idan ya kashe ni sai in ba ku mulki na idan na kashe na kashe shi ku sai ku dawo cikin mulki na ku zama karkashi na kuke to wannan abin sai ya damu annabi ya ya damu a shi dalutu hankalin sa ya tashi ya je cikin rundunar mayakansa yace to akwai wani abu da shi jalutu ya ga mu cewa zan fitar da mutum ɗaya wanda shi ne zai karo da shi to ina yi muku alƙawari wanda duk a cikinku ya samu ya kashe jalusu to ni zan aurar masa da ƴata zan raba mulki na gida biyu in ba shi waye yake jin zai iya wannan sai kowa ya shiru saboda sun san girman kwarjinin yanda jalusi yake da irin tanadinsa da ƙarfinsa kowa sai ya ji tsoro ya shiru ya sake tambaya shiru sai ya roƙi Allah cewa Allah ya bashi ya zaɓa masa cikin mutanensa wanda zai iya masa wannan aiki sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko cewa wanda zai kashe jaruta ga wani ƙahonan da mai a cikinsa idan kuka dora wannan ƙahon akan wannan mutumin kuka ga yana man ciki yana tafarfasa to wannan mutumin shine zai iya kashe jaluta sai daluta ya tara bani isra'ila ga baki ɗaya ya rinka jarraba su ɗai ɗai ɗai ɗai kowannen su babu wanda wannan ƙahon ya tafarfasa a kansa sai shikenan sai aka yi musu aka yi ma shi ilu wahayi cewa ya gaya wa ɗalutu cewa wannan wanda zai iya kashe jaluta yana cikin ƴaƴan isha baban annabi dawudu kenan a cikinsa ne zai samu shi kenan ya aika aka kira isha ya ce masa kawo min ƴaƴayensa ya kawo ƴaƴansa goma sha biyu ya ɗauki wannan ƙaho ɗin ya ɗan gwaggwada a kan kowannensu kuma in ka gan shi ni ƴaƴan isha ɗin wanda ka san shi shi ke cikin gini saboda katanci da ƙarfi amma kowanne aka sa wannan tsaho aka gwada a kansa sai ya zamanto manci da irin tafarfasan da aka ce zai yi ba shikenan hankalinsa ya tashi ya ce to ai duk ƴaƴanka ba mu ga wanda ya cancance wannan ba baka da wani sauran ɗa ya ce baya da wani sauran ɗa shikenan sai aka sake wahayi wahayi ilu cewa akwai yana da ba wannan ba su ne a itacin ba su bane shi baya son ya nuna wancan dan saboda shi dan kuma ma ne dan gajere ne kuma karami ne a cikin ya riga ya tura shi wajen ciwo to shikenan sai aka masa wahayi cewa akwai wani da da yake da shi ya gaya wa uban cewa ai ɗayansa ba sha uku bane akwai wani ba sha biyu bane akwai wani ɗa sai ce eh wannan yaron karami ne gashi yana wajen ciwo ne ba ne ka je ka kawo shi shine aka je aka kawo aka kawo annabi Dawud shi dai wannan annabi Dawud da ake cin da aka sani to shine a wannan lokacin yace ai yaron karami ne ana ce masa Dawud ni kunya nake kar mutane su gan shi dan an gajere ne kuma ba wani mai kwarjini ba yasa na tashi cikin tumaki na je min ciwo a can bakin rafi to shikenan sai annabi Dalut sai Dalut ya fita cikin suka je neman shi a bakin kogi suka yi ta zazzagayawa aka baza mutane har aka same shi kenan da aka same shi sai aka ɗauko shi aka zo aka gwada wannan ƙaho a kansa sai aka wannan mai ɗin yana tafafasa sai ya ce masa za ka iya kashe min jalutu in ba ka ƴata in ba ka rabin mulki na sai ya ce eh sai ya ji tsoro ya ce kar a jefa a ji kunya shine ya ce ka taɓa jarraba wani abu ne da kaga cewa kana da ƙarfin da za ka yi wannan aiki sai ya ce eh akwai lokacin da kyarke ya taɓa faɗo min cikin dabbobi na na bige shi na kama shi na kashe shi na yanke kansa na yayyaga jikinsa sai ce sai ɗalu sai ce a haku kyarke shi ai rarrauna ne baya da ƙarfi ba wani abu ba akwai wani jarabawa da ta taɓa yi bayan haka na ƙarfinka ya ce eh ya ce me ya ce wani lokaci zaki ya shiga cikin dabbobina shi kenan na fafure shi na kama shi na kama haƙoƙinsa biyu na danne na ɓara bakinsa sai da na tsaga saman tsakanin saman bakinsa da ƙasa sai da na tsaga shi biyu sai ce eh to lallai da alama ya ko kana ganin ya ko kana ganin zaki baya da karfin idan narin da ai zaki ba zan ba zan zama zarumi ba sai ce eh a in dai kai haka da zaki kan to lallai ina ganin insha Allah za ka yi nasara to shikenan yana da wani Allah ya hore masa majaujawa yake amfani da shi shine ya samu wannan mujaujan kuma mai irin kusa mai irin tsiyi a jikin sa ne haka sai ya samu wani dutse ya nada a cikin mujaujan in ya zo wucewa ya wani dutse ya zo wucewa ya wani dutse ya ce dauke ni dawo ina da cikin wanda za su taimake ka sai ya dauke ya sake wucewa sai ya sake samun wani dutse ya ce dauke ni dawo ina cikin wanda za su taimake ka sai ya dauke ya sake wucewa ya sake samun wani dutse ya ce dauke ni dawo sai annabi dawo ya dauke shi ya samu wayannan duwatsu guda uku shi ne suka je suka ya je tsaya gaban jalusu jalusu ya ce wannan ɗan yaron ne damu ya abin nan ya ce gaskiya ku je ku nemo wani wannan ya kasa mun ba ba abokin karo na bane ta ce to shi dai ba su dai ba su da wani wanda za su yi karo da shi karo da shi sai shi to shi ne sai sai jalusu ya kai masa damka da ya kai masa damka sai ya danne hannunsa sai ya ɗauko wannan dutsen da mazajen ya haka ya wujijjiga ya same shi haka lokaci ɗaya da buga masa kawai sai ya faɗi shi kenan sai yaki ya kaure shi kuma sarki ya mutu jaluta ya mutu bayan jaluta ya mutu to shi kenan aka ci nasara a sanya shi shine fa haza muhum bi iznillah to warga da rundunan jaluta da iznin Allah Dawudu ya kashe Jalutu shine wa atahu Allahu mulka bayan ya kashe sai Allah ya baki mulki sarki ya cika masa alƙawari ya dauki yarsa ya aurar masa ya raba mulkin sa biyu ya bashi ya raba mulkin sa biyu ya bashi shikenan ya zama kiran yana kaman mataimakin shugaban kasa kuma shi kuma surikin shugaban kasa ne to ba a dauki lokaci ba sai Dalutu ya rasu Dalutu annabi ne shi kuma abin nan wannan hizkilu annabi ɗalutu kwamandan yaƙi da hizkilu ya rasu sai aka naɗa annabi dawud aka ce ya riƙe annabta sai ya zamo shi ne sarki rajin sarki shi ne kuma annabi da ɗalutu shi ma zo rasu sai aka haɗa masa shi ke ya zama shi ne sarki shi ne kuma annabi to ba a samu wani wani wanda aka ba shi irin wannan mukami ba sai annabi dawo shine farkon wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi wannan kuma Allah subhanahu wataala ya sanar ya zuba masa wani irin ilimi na kimiyya yana da kimiyyar da ya san yanda zai ya tono karfe duk inda ya je ya samu duwatsu yana iya bambare shi ya cire karafa a cikin tana dan ya tara wannan karafa kuma hannunsa sai Allah ya sa in ya kama karfe yadda ka san ka kama tabo haka yake yi yana kama karfe sai ne sai sai ya lauye kaman kaman tabo dan haka da in za a yi yaki akan yi silke a fata ne akan bude in an samu fata sai a dauki duwatsu sai a dauki karafa haka sai a mammanna su haka a kan fata sai a kawo wata fata kuma da aka shafa mata danko sai a tsora a kan wannan fata sai ta danne wannan ƙarafa guda biyu to sai a sa ta gaba a sa ɗakin ta baya da nauyin gaske in an kama tsara haka ba zai same ka ba ta baya ma ba zai same ka ba amma an kama suka da maki zai iya samu to sai Allah ya ilhamantarwa annabi Dawud shi sai ya zamanto yana faɗa ƙarfin sai yana yin kamar waya haka waya kamar rodi in ya mulmula karfe sai ya ja ya ja shi yanda ka san tabo to haka sai yana gutsurawa in ya gutsura sai ya nada ya zobe sai ya hada wannan zobe da wannan zobe ya hada wannan zobe da wannan zobe shine in ya kuma manna bakin bakin karfe da karfe ya manna kenan kamar an yi wanda to da haka sai ya zama to wannan shine sana'ansa shine Allah ya tawa allamna sana'ata labusin lakum muka koya masa sana'an kayan yaki sai ya zama to in ya dauki karfe ya hada da karfe sai yana hada zoba yana haɗa zobba in ya haɗa zobba ya samu can guda ɗaya sai sake haɗa wani dozin a jikin wannan can in ya haɗa haka haka har zai yi babban yaji na ƙarfe sannan kuma ya yi hannu ya yi wuya ya yi na ƙafa ya yi wando sai zama to sana'ar sa kenan yana yin rigunan ƙarfe na can na sarƙa na wando da riga yana sayarwa to kuma hakan sai ya sa ya zama kuma babban mai dukiya ya kafa masana'antar da yana koya wa mutanensa kawai ana ta yin irin wa'annan daga nan sai aka ci gaba aka daina sa sulke sai sulke ko makamari da haka za a sashi a jiki ba wanda zai sare ka ko dai maki an kawo ba zai iya huda wannan wannan hutun zoben ya shiga jikinka ba Allah subhanahu wata'ala sai ba shi wannan ya hore masa duwatsu suna tasbihi in ya zauna yana tasbihi yana tasbihi yana tasbihi ya ku kaman zai gaji sai duwatsu ma su kama tasbihi suna taya shi sai tsuntsaye ma su zo su kewaye shi suna suna suna ɗebe masa cewa yana tasbihi zai zama babban annabi mai mulki babba ga annabta ga mulki ga kuma dukiya ga kuma sadaukantaka wa allamahu shine Allah yace sai muka sanar da shi wa atahu Allahu mulka Allah ba shi mulki wal hikmata ba shi hikima hikima shine wannan tsare-tsaren da sauransu wa allamahu Allah subhanahu wata'ala ya ilmantar da shi mimma ya sha'u daga abin da ya ga dama walaula daf'ul lahi nas ba'dhum bi ba'din ba dan Allah ya sa kato shine maganin kato ba shine ma'anar daf'ul lahi nas ba'dhum bi ba'd Allah ya sa kato shine maganin kato mutum shine maganin mutum ƙarfe shine maganin ƙarfe to shine Allah ce ba dan nayi haka ba ai la kasadatil ardu da ƙasa ta baki kowa ya fi ƙarfin mutane kawai sai fada musu ita musu wulakanci yanda ya ga dama amma sai Allah ya sa mutane su shirya kansu suna da da dakaru da sadaukan da masu jin ƙarfin su in kai kana jin ka iya kana da ƙarfi to wasu ma suna jin suna jin suna da ƙarfi to shine Allah ce ni na tsara wannan hikima ce kato shine maganin kato yanzu lokacin da kasan nan sara suka ya damu mutane dan yaro dan karami zai tura wuka sai kaga dattawan anguwa ana ta gudu kowa ya shiga gida ko ba haka ba amma da Allah ya sa hikima ta zo wa mutane sai aka ce ayi committee committee uban uban uban yaron ma ya aka shi a committee a masa bulala ko to wannan committee committee din nan sai ya zama to sai aka rinka neman ma tsoffin ƴan ƴan ƴan ƴan shayayen ma wanda suka tuba da sauran wayanda suke jin su ma ta ƙarshe sai aka zo aka naɗa su aka duba su cewa su ne masu gadin anguwa su ne masu masu tsare mutane su ne kuma za su samo maki wanda ya ya kangare a kawo su da gaban kwamiti a masa hukunci to kaga tun da aka samu aka sai yaya sai aka samu lafiya domin me ƙato shine yake maganin ƙato in kana jin kai kana wai wai hausa suna cewa wai duk in kaga mutum yana cewa wai ya fi karfin mutane duk duniya ƙarya ne hausa suna cewa babu gagarare sai barare in dai mutum ta aini na gagara na a an barci an barci ne akwai wanda in an nemo guda ɗaya irin su goma zai sa su a gaba ya kora su da duka da komai ya kai su inda yake so ya kai to wannan shine magani Allah ya ce to haka dole za a yi dan haka wai ne me yasa Allah subhanahu wataala ke gaya mana haka yaƙi dole ne amma ba abin so ba ne ba abin so ba ne amma kuma Allah ya riga ya yi wasu a shararai ne su Allah ya yi su masharranta ne ba za su zamanto alheri da al'umma kullum wani Allah ya yi mai son zalunci kullum Allah ya wani mai son ya cuci wani kullum Allah ya wani mai son ya kaskasta wani kullum Allah ya wani mai son ya kwaci kayan wasu ne to Allah sai ya shirya kuma a samu waɗanda su kuma su ne masu maganin su irin waɗannan to dole sai an samu wasu wanda Allah ya hore musu ƙarfi ya hore musu jarunta ya hore musu sadaukantaka kuma wasu kuma Allah ya kai kuma da taimakon Allah da taimakon Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai tsaban ƙarfi in ba imani dama shi ƙarfi zuzurutun ƙarfi yana nan sunansa ƙarfi in ba imani amma inda imani kuma ƙarfi yakan zama mai rikan dan haka sai ka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin garin da zai je yaki in ya doki gari da yaki kaman tafiyan da za a yi na wata daya duk garin sai su ji lakan su yana zuciyan su yana to wannan shine karfin bayan Allah ne gari ba karfin jiya mun faɗi yadda manzo Allah ya da ibn al-asad ko a yana jin shi ya fi kowa karfi kuma yana ganin manzon Allah kaman ba ba wani mai biki ne mai menene to haka bayan Allah su kuma Allah yake musu in ya taba ka kawai kaman ya kama kaman ya kama in ya kama ka sai ka ji kaman an cire maka laka kaman an sa maka wani abu mai kashe jiki duk karfin naka sai ka ji ya zama ba karfi ba kai kana ganin kai mai karfi ne kana zuwa sai ga ya zama saboda wannan taimako da Allah yake tunda kai din kana aikin Allah to Allah ba zai bari a wulakanta ka ba dan an wulakanta ka an wulakanta addinin ka shine Allah yake to ni na shirya haka wani yayi maganin wani in ba haka ba la fasadatil ardu da kasa ta bashi ko da kafirai da suke gani wannan duk tsarin Allah ne sai dai ba lalle ne zama alheri ga mutane amma tsarin Allah ne tsarin Allah ne mai dukkan cikin duniya tufafawa kaza kaza kaza wannan ƙasa in ta zo za ta faɗa ma wannan ƙasa sai a ce kul sai majalisar ɗinkin duniya ta ce ka dankali to kaga wani mai ƙarfi ya fi wani mai ƙarfi kenan sai wani ya tsoro amma da a ce ba mai taimaka kowa kula a duniya kowa zai fi waye ka zauna lafiya shi ne ma'anin lafasa da fil ardu da ƙasa ta ɓaci idan ka ce kai kana ji da ƙarfi za ka faɗa ma wani to shi ma yana ji da ƙarfi shi ma zai wani ma yana ji da ƙarfi ya ji da ƙarfi zai fada ma wani kuma yana ji da ƙarfi to waye zai zauna lafiya ba inda za a zauna lafiya in ka je kai ta'addanci a gidan su wani yanzu ma ko lokacin da ake tsara da menene din ai abin da ya sa mutane ba sa faɗawa ma ɗan tsaron ko wani abu tsoron hukuma da babu wani abu wata abu sunanta hukuma to su ba ka ganin 'yan tsarin su kansu yadda abin yake in wani ya ce taɓa 'yan gidan wasu shi kuma dangin sa ya ce su ma ba su yadda ba sai su kai to in aka tafi haka to duk gari ma ya zama yaki kawai ake kai ɗan gidan ku kai ma an taɓa kai ka ɗauki kansa wannan ma da larabawa ai haka suke larabawa da haka suke idan ka je ka kashe ɗan gidan su zuriyar su wani to ko shekara dubu ne ka suna nan ba za su taɓa yadda ba kuma in an kawo ka galibi ɗan ta'adda bai suka zama ɗan gidan masu mutunci ba yakan zama ɗan gidan marasa tarbiyya domin rashin tarbiyyar ne yasa ba a bashi ya tarbiyyantu ba sai dai in wani kuma ikon Allah ne kan fi ƙarfin su ne kawai to idan ka kashe ɗan ta'adda ya ya kashe ɗan gidan suwa ne to su fa sai su ce su a zuriyar su mutum ɗaya daidai yake da ƴan gidan su goma haka larabawa su ce a da kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka je kashe ɗaya to sai su ce sai sun kashe su kashe ɗan uwanka su kashe babbanka su kashe kawo su yi ta kira dai ka ce musu ai ko ramar ce a ai tun da yanzu wani dan mu dan gidanmu mai ilimi ko mai kasuwanci ko mai kaza kaza a ce wai wane shi da bai kai komai ba kawai misali a ce a gidanku yaro yayi digiri sai wani kawai dan tisha ko ta kan da su kullu gaba ko sai zo ya kashe to su a wurin su kawai sai sun kashe ubansa sun kashe kanin ubansa sun kashe uwansa sun kashe kawai ya ce su dan uwansu wannan ne digirin nan ai su gidan ku ba wasu masu daraja bane daidai yake da mutum goma dan haka in ba sun kashe goman nan ba ba za a bar yakin ba karshe sai dai in kuna son ku tsira ku ce ce ce muku ku ba su raƙumi kaza ko ko shanu kaza ko menene kaza sannan ya zama fansa akan wannan to haka sai ya zama to kowa yana jin jini idan mutum ya zo rasuwa sai ce ma 'ya'yansa to in kun haihu in kun haihu wane gidan su wane ta sun kashe mana wane har yanzu ne ba mu san ke ba guda uku muka kashe kawai dan haka duk wanda sai ya kashe to shine sai ya zama to kullun yaki a yi yaki har a shekara ɗari ana yaki a kan basu kawai an yaki har basu kawai an yi shekara wajen ɗari ana yaki harbul dahis wal gabra dahis wal gabra kawai tsere ne aka hada raƙumi da raƙumi su kai kawai wani da ya ga za a tuna shi sai ya buge ɗayan ba ta ci ba sai ɗaya ta ci kawai sai ya zama yaki sai da aka fitar kusan ɗari ana yaki musulunci shine ya zo ya ce to manzon Allah ya ce duk waɗannan jina ne sai ya hudu ba ya ce duk wannan jini na zub da shi duk wani abu da kake ji an taɓa ka a zamanin jahiliya musulunci ya zo ya yanki jini amma ga dokar musulunci yanzu wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi kada a rinka wuce gona da ido an-nafs bin-nafsi daya daya kenan to shi da musulunci ya kayyade wannan ya zama to ba a wuce daya daya shine kuma sai Allah ya ce lakum fil qisati hayatun ya ulul albab ku sani a kashe daya in ya kashe daya ne shine rayuwa in ka san an kashe ka in ka kashe wani za a kashe ka kai za ka yi rizabin ɗin ranka ko to sai ka haƙura baka taɓa wani ba kai ma ka tsira shi ma ya tsira an samu mutum nawa biyu to kuma sai musulunci ya ce ba za a yi kisan a ɓoye ba ko da ka yi zaɓe idan mutum ya kashe wani a unguwa ba wai kawai kamar yadda sojoji suka ɗauka a js a kashe shi a jefa wa kadodi a yi ne ba haka ba yanzu an ce wani lokaci haka suke yi kawai an kama da ya ga an yi ne su suka ba su kawai da security ka je ka kira su kawai su kawai suka dauki wanda yake dan ta'adda suka tafi da shi kawai sai su ce akwai wani ramuka da kadauji suke cike a ruwa kawai da tura mutum kawai shi kenan su ban da shi an samu a fito musulunci ba haka yake ba a tara jama'a kamar a Bauchi State Stadium babban stadium na Bauchi sai a yi announcement wani dan gidan wani ya kasar wani ranar kaza zuwa watan kaza an je su ce ke wannan kisa kuma babu wani dalili dan haka ko ta yake masa hukuncin kisa ran kaza da watan kaza kowa ya zo ya gani sai a zo a dora shi akan wani abu mai tudu a zo da takobi kowa na ganin sai a killa kansa kuma sai a ce kowa ya tafi gida to kaga duk wanda ya ga wannan zai je ya yi yawa haka hannu ma wani ya yanke ma wani hannu da nasara ya yanke masa hannu sai a fito kowa yana gani a yanke masa hannu haka وأكا الله سبحانه وتعالى كتبنا عليك النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إذوني الله تنقك مكا hanci ne a yanke maka abin haƙori ta cire a cire maka duk abin da kai za a yi maka haka musulunci tsara da ana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga musabbai sai ce wallahi kuna gaggawa ne ina gaya muku musulunci da nazo da shi ne duniya ya ta zauna lafiya sai mace mace ta ɗauko kayanta daga sana'a na ƙasar yaman ta nuta doki halara mota wani wuri ne inda za a ce mafakan ɗan saki da makami ne mafakan ƴan islam komin zaluntar ta tabbin wurin mata ta hankali ne wurin ya ce wallahi sai ta ɗauko kayanta ita kaɗai ba ɗan rakiya ta kai kayanta wurin ba ta jin tsoron komai sai dai ko kura ko zaki kar ya taɓa mata a wakin ita ma ba wai ya taɓa ta ba kar ya taɓa mata a wakin tunda an kai ga dabbobin ma a zamanin sahabbai zaki zai koro dabbobi zai kama a ce maka kai kana tsoron Allah dabbobin masu bin annabi Muhammadu ne sai ya kuka abu haramin makka zaki yakan koro barewa sai ya zo dab da harami in ka keta da cikin harami sai ya juya ya koma a Allah ya ce wallahi ta an haka kuma haka aka yi duk duniya ta dawo ƙarƙashin musulmi lokacin rashin duniya shine Iran American duniya a wannan lokacin ita ce Rome amma dukkan su sai da musulunci within 20 years suka dawo ƙarƙashin musulmi ana mulkin White House din su musulmi suka shiga wanda ya biyo manzo Allah yana son ya kama shi mai da shi Madina sai da ya zama to shine aka shiga White House din nan na Iran ana ce masa Ad-Darul Bayda yanda kasan ana ce Darul Bayda farin gida ko kamar da ya ce White House haka Surat Abu Malik ya shiga wurin sa'ad bin abi waqas ya dauki kamban sarkin farisa da aka sare kansa ya ba wa sarat abin malik yace ga alƙawarin da manzon Allah ya masa lokacin yana hijira daga makka zuwa madina saboda haka Allah subhanahu wataala yace kar mutane su rinka amfani da maulanka su ga cewa to dan me yasa musulunci zai ce ayyaki don menene ba ya ce ayyaki dan a kashe mutane kato shi yake maganin kato walakin Allah sai dai Allah zu fadalin mabutin falala ne alal alamin da bisa ta halikai
tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wa innaka laminal mursalin tilka wayannan ayoyi da kuke ji muna karanta muku ayatullahi ayoyin Allah kenan natluha alayka muke karanta maka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haqqi gaskiya ne tsagwaranta eh a cikin ta akwai ababen mamaki akwai ababe labarai na gaibi akwai hikimomi akwai hanyoyi na fita daga cikin kunci wa innaka kai ya rasulullah lamin mursalina wallahi kana daga cikin manzannin Allah ko da kafirai sun yarda ko ba su yarda ba kai manzo ne daga wajen Allah subhanahu wataala na'am تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل وإن سنة من ذني كنجيسو اللي سافاسو تدلق النبي موسى هر أزوكر النبي داود shi ma annabi Dawud magajinsa annabi Sulaiman to haka annabawa suke faddalna ba'dhum ala ba'd mun fifi ta sashin su akan sashi sashin su ya fi sashi minhum daga cikin annabawa akwai man kallama Allah wanda ya zance da Allah kamar annabi Musa alaihi salam wa rafa ba'dhum darajatin Allah ya dauka sashin su akan sashi wajen darajoji kamar yadda ya dauka sai aka ce darajatin ba sai darajawa guda ba darajatin darajoji masu yawa wato ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗaukaka darajojinsa sama da na kowa don haka shine sayyidul awwalina wal akhirina shugaban na farko da na ƙarshe fi duniya wal akhira a duniya da lahira da kuma wani wanda Allah ya ɗaukaka darajarsa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar annabi Ibrahim khalilur rahman da wa atayna Isa ibn Maryam Maryam al-bayyinat ga isa ɗan maryamu wanda muka ba shi ayoyi mu'ujizozi iri-iri wanda shi a zamaninsa dama mutanen suna gadara da iya magani saboda suna gadara da iya magani duk annabin da aka aiko shi aka samu abinda mutanen suke kinkaho da shi to shi sai a ba shi ilimin da ya wuce na don a nuna musu cewa wannan abun daga Allah ne subhanahu wataala to shi zamaninsa mutanen suna gadara da iya magani ne shine sai aka turo annabi Isa shi ya zama likitan likitoci shine Allah ya ce muka muka bashi albayyinat mu'jizozi waɗanda suke magambanta idan kai likita ne ka zo ka kwantar da mutane ina ce sai kai ba mutum jinya in ka masa jinya in ya warke shi kenan in bai warke ba fa in ya sai ya mutu ko in ya mutu fa sai ka ce ku zo ka dauki ka to shi annabi Isa sai mutum ya mutu sai ya kawo sai ya ce masa ya dawo masa da ransa ya tashi in kana jin ilimi in kana jin sanin abin da ya shafi kimiyya ne da fasaha irin na na psychology ko na ilimin da ya shafi kawun a cikin wato universe halitta to annabi isa shi sai ya hada sai sai dauki lata sai mulza ya mulza ya mulza sai ya hada ya yi masa cike ya masa kafafu ya masa kai ya dunkula shi ya zama sifan tsuntsu sai ya ce tashi da izinin Allah sai ya hura shi sai tsuntsu ya tashi ya tafi yansa ba kuma wani tashi ya je a ce a a ai gashi nan ya dawo lakansa wani a balle a ce fa'ida ne to duka irin wayannan Allah subhanahu wata'ala ya baki in kuna jin likitoci ne ku mutum ya zama idanunsa ya kamu da ciwo kai ka warkar masa da idanunsa ko ka sa masa magani a yi ka daure ya warke ko to shi ba wani sa magani ba wani abu idan ka zo kawai sai ya hure maka idanunka kike nan idan ka ya warke in yau in an haife ka ne ma tun da aka haife ka baka taɓa gani ba a makawo to likitoci ba su iya dawo maka da gani da yadda wannan nasarar ya ka aka yi to shi ya zo aka kawo maka kai maka kawo maka kai ne maka ya hura maka idanu ya maka tofi sai idanun ka ya buɗe sai ka wani al'akamaha kenan wal absa wal absa wal absar mutumin da yake da barar ko kutunta ko ta ko menene aka kawo annabi Isa alaihi salam sai masa addu'a kikenan sai komai ya dawo to ina likita kasan an kure karfin likita ko ba haka ba to haka Allah subhanahu wata'ala ya wa annabi Isa wa ayyadnahu muka karfe shi da ruhul qudus da malaika jibril duk inda yake tafiya malaika jibril na tafiya tare da shi amma mutane ba su ganin yana karfafa masa gwiwa yana faɗin in yi sai kaza kaza kaza mutane su sai malaika jibril sai gaskiya ne ya zama mai karfafa masa gwiwa walau sha Allah da Allah ya so maka fitar da lazina min ba'dihim da wayanda suka zo bayan wayannan annabawa da ba su kashe kashe a tsakanin su da juna ba tunda an riga an gyara kasa an kawo shari'a an kawo tsari wanda za a rayu a kai tsarin da musulunci ya yarda da shi ko da an bi wannan tsarin da an zauna lafiya amma ina min ba wala in baka tallazira min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu bayan hujjoji da mu'jizozin annabawa sun zo musu walakin sai dai ikhtalafu duk da haka suka saba da juna ومنهم من آمن cikin su akwai wanda suka yi imani da annabawa wa minhum man kafara daga cikin su akwai wanda ya kafirce ya kin imani da abinda annabawan suka zo suka zo da shi walau sha Allah da Allah ya so maka su taluda ba su yaki tsakanin su da juna ba alhali suna kan addini daya walakin Allah sai dai Allah ya fa'alu ma yurid yana aikata abin da yake shine mu ma Allah ya jarabe mu da wannan duk wannan kungiyoyi da take je kungiyar kaza kungiyar kaza kungiyar kaza kungiyar kaza wa'annan su ce wa'annan ba musulmi wa'annan su ce wannan ba musulmi ba dai fitina ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na roki Allah kada a yi ruwan duwatsu wa al'umma na ko a bude kasa a kisse su ko a duk abin da aka yi wa annabawan baya na roka Allah ya ce ya amsa mun ba zai yi ba sai na ce na roƙi kada yaki faɗa ya kasance tsakanin musulmi da ɗan uwansa musulmi Allah bai alfanu saboda haka wannan dole ne tsakanin musulmi Allah ya ce zai jarrabe mu mu fitinan da zai sa mana idan mun saba wa juna ko muka yi muka bi kibin ƙa'idodin Allah sai ya haɗa gaba tsakanin ƙungiya kaza da ƙungiya kaza shine bala'i kana zaune ɗan uwanka musulmi baya son ka yana ma shirin da kake kuma wai sai yana ganin shi yayi abin kirki kuma gun naku yana ganin ya kai shi yayi abinci ke nan ko sai musulmi suka zauna cikin wannan amma wannan Allah subhanahu wataala bai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawarin zai hana faruwan haka ba haka zai ta faruwa har sai ƙarshen ƙarshen duniya yasa ma kai kana ganin wai kun kafa kungiya kuna ganin kun ce su wane yan bid'a ne mushrikai ne kaza kaza kuna nan shekara goma za a ba ku kadai sai wani cikin almajiran ku zai bullo yake dukkan ku kuma an gidi a ne sai shi ma ya kafa sabuwar tafiya wani ma karshen ya zo zai fito ma ya ce dukkan ku da na farkon da na ƙasa da na mabiyar dukkan ku kafirai ne kai kukan kama jinin ku ma ya halace ɗauki takwafi ya faɗa musu kuma ku kuka haife shi kuka koyar da shi kuma ku koya masa wannan abu inda a ce rigima ba bala'i ba ne da in kawai wasu ne ba su da gaskiya wasu ke da gaskiya to da kasar nan da aka samu kungiya biyu kawai ta samu kungiya biyu wayannan na kaza wayannan na kaza ko to amma ina yanzu kungiyoyin da ake da su wanda kowanne baya ganin dan uwansa musulmi ne ya kai wajen biyar ko shida kuma ba gaba ba kana ganin gashi na a kasashen duniya mu Allah ya sauke mana nema da sauki sauki yanzu Syria ai musulmi ne da musulmi suke yaki an kona gidajen an rubuta an yi menene dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace fitina za su zo kamar duhun dare wanda yake zaune bai tashi ba balle ya je a yi da shi ya fi alheri akan wanda ya miƙe tsaye sai bari ya ga me ake yi wanda ya miƙe tsaye ya fi alheri akan wanda ya kama hanya ya tafi ya ce bari ya je wanda ya kama hanya ya tafi ya fi wanda ya shiga ana yi hankalinsa bai tashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sharru man tazallahu as-sama'u yawma idhin ulama wanda mafi sharrin wanda sama za ta masa lulluɓe a wannan lokacin malaman zamani yace amma ku yi hakuri minhum tasarrufil fitna wa ilayhim tabu yace su za su zo da fitina fitinan kansu kuma za ta koma yanzu wanda ya fara fitowa ya ce musulmin kasar nan su liman mahmud su wane ne duk ba musulmin kirki ba ne to bai bar duniya ba sai da almajiransa na gindinsa suka ce shi ma kafin fasiki ne suka yaƙe shi ba haka aka yi ba a nan garin wanda ya fara zuwa ya tawaye daga liman masallacin limamin bauchi lokacin juma'a ka ne na fada ne ya yi tawaye ya tafi anguwan can ya je suka kafa juma'a wanda ya fara yin limanci a masallacin wallahi mobile police ne suka zo suka karɓe shi a hannun mutanen masallaci an rufe shi da duka an ce shi ne munafiki ne ba shi kaga shine shugaban tawaye kuma shi ko da tawaye kuma tawaye ya komo kansa to duk za ka za a yi ta tafiya za a yi ta tafiya haka za a yi ta tafiya Allah ya saboda na Allah ya ce walau sha Allah da Allah ya so maka da loda ba sai ya kaji nan ya ci dunan su ba walakin sai dai Allah Allah ya fa'alu ma yuridu shi yake aikata abin da ya ga dama shine ya tsora musu wannan bala'i
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يا كوان في إيماني أنفقوا kuɓadda dukiyanku min ma razaqnakum daga abin da muka azurta ku in Allah ya baka arziki to ka cire wani abu daga ciki ka fitar a matsayin zakka dan ka taimaka ma wanda shi bai samu komai ba min qabla an yace yawmin tun wata rana bata zo ba la bai'un fihi wanda a wannan ranan babu kasuwanci wala kullatun babu abokantaka wala shafa'atun babu ceto to wasu wannan ne ke daukan su ce babu ceto abinda ake nufi kafiri musulmi kafiri ba wanda zai cece shi a lahira amma musulmi ne laifi akwai ceto akwai ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ceton bayan Allah na gari to tun dai kafin ranan ta zo kai kokari kai wa kanka abin kirki wal kafiruna kafirai humu zalimuna su ne waɗanda suka zalunci kansu dan za su je lahira su dawwama a cikin wuta Allah ya tsare mu sadaq Allahu al-aziz wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala zalika min shahidin lokacin sai ka ga ya yi saurin tafiya na'am
Allah ya